أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أهل حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتريه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرات وسلم تسليما كثيرا amma ba jama'a musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna gode ma Allah ta'ala mai kowa mai komi mai iko a bisa dukkan komi Allah da ya sake ba mu damar ci gaba da karatunmu a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin sabilul huda a nan unguwar gawan katare da magaram muna roƙon Allah ta'ala abinda za mu faɗi Allah sa albarka a cikin shi idan ba kuma ta ba yau muna ranar talata ranar talata nawa 25 da watan jimadal akhar shekara ta 1440 da nawa da bakwai haka ne ko hijira annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda shine 16 da watan desambur wata na goma sha biyu shekara ta dubu biyu da da ashirin biyar miladiya aihuwa annabi isa inta inganta a satin da ya wuce muna cikin wannan sura mai tarin albarka suratul mulk mun zo ha kusan karetin wannan sura mun tsaya akan aya ta uku, yau za mu tashi kan aya ta 24 qul huwallazi zara'akum fil ardi muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya sa albarka a cikin wannan karatu me Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم na'am
قل هو الذي ذراكم في الأرض وإليه تهشرون na'am ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ga ya mutu قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين
Allah subhanahu wata'ala bayan ya ba mu labari ya buga mana misali a faman yamshi mutibban ala wajhi ahada wannan bayani ne na cewa shin wanda yake tahe a a kishiye da huskar shi zai yi daidai da wanda yake tahiya daidai menene misalin wannan Allah ne yana so ya gaya mana wanda yake bin alkur'ani da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi daidai da wanda yake tahiya gaba gadi kun ga bayyayiwa shi wannan duk abin da zai yi ƙura'ani ya ce ya yi ko hadisa annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma wannan duk abin da ya ji an ce kawai a haka yake ibada shi ba tantancewa babu bayani ba hujja haka nan yake bugawa sai Allah yake tambayan mu yace yanzu da wannan wanda ba abin da zai yi na umarni sai aya ta gaya mai ko hadisi ba abin da zai hannu na hani sai aya ta hana shi ko hadisi ya yi daidai da wanda yake tahiya gaba gadi kaga bayyayuwa wanda yake tahiya akan sunna yake tahiya akan tauhidi baya shirka wanda yake tahiya akan sunna baya bid'a ya yi daidai da wanda yake shirka yake bid'a kaga bayyayuwa Allah ya buga mana misalin wannan a janyo dan mutane su gane to bayan wannan bayani Allah subhanahu wataala da ya gaya mana ya ce ga ya masu ya rasulallah Allah shi ya halicce mu ya sanya mana shi da gani ya sanya mana zuciyar da muke tunani da ita duk da wannan kalilan mata shukurun ɗan kaɗan ne suke gode ma Allah ka duba ba wannan ba ma duk abin da kake da a cikin jikinka halittarka akwai wani bayya da wannan kuma yana nema daman a ce iyaya ka duba halittarka tun daga sama har ƙasa duk abin da kake da to akwai wani bayyada tun daga sama har ƙasa ya kasance hanci ne kunne ne ido ne wani bakin nashi ma an wabce share guda ga nan dai kawace wani bayyada kawai wani gurgu ne wani kawahuwan duka biyu babu wani mai shan inna ne sharan guda ya shanye wani kai kuma Allah ya baka وفي أنفسكم Allah yake ce mana أفلا تبصرون in kana so ka san ni'ima ha'ilau da Allah ya ma wa in ta'uddu وإن تعدوا نعمة الله لا da تحصوها za ka so ka ididdige ni'imar da Allah ya maka baka isa baka ididdige ta wafi anfusiku Allah ya ce cikin halittar kan kuma afala tubsirun ba ku duba ku gani yaya Allah ya halice ku ya ɗora kuma komi a gurin shi ya daidaita shi sannan kuma ya ce da ya halitta wannan kuma ya yabi kanshi da kanshi subhanallah tabarakallahu ahsanul khaliqin فتبارك الله أحسن shi الخالدين Allah da ya halitta kunne ya dora shi a wurin shi hanci a wurin shi sai Allah ya yabi kai shi yace albarkantu su tabbata masu yawa ga Allah mai kyakkyawan halitta Allah ya yabi Allah da kanshi subhanallah domin halitta ka idan ka duba duk abin da zaka dauko naka na jikinka da zaka kauda mai guri a jikinka sai ka gaba ya da kyau gwada ka gani dauko hancinka ka hudda shi daga gurin inda Allah ya dora shi ka nemi wani guri a jikinka ka ce a dora hanci a nan yaya za ka gani a dora hanci a hannu ko a tsakalkai ko a dora shi a kafada ya ka gani su wannan gurin guri ne kuma wanda yake guri ne na mutuwa guri ne mai santsi guri ne ita huska kenan nake bayani guri ne wanda ko wada ake da mutum daga ka bugi hanci yanzu jini jini zai fara ko ba haka bane guri ne mai tsada shi yasa Allah ya ce a mai sujada da wannan gurin ka duka ka kai da Allah subhanahu wataala da wannan gurin tun daga nan idanuwa hanci baki guri ne wanda yake mai ƙarfi mai tsada kuma nan da nan guri ne da ake kashe mutum nan da nan wannan kenan to sai Allah ya ce kul ga ya musu shi Allah nan da aka ce shi kadai za a ma bauta huwa allazi dara'akum fil ard shine wanda ya halicce ku ya tabbatar da ku a bisa fuskar kasa wa ilayhi tuhsharun kuma gare shi za a tada ku gabaki daya Allahu kenan zara'akum anan ay khalaqakum wa tabatakum ala al ard ya halicce ku ya tabbatar da ku a bisa fuskar kasa ha ilau sai suke cewa wai ba kace ba za a yi tashin kiyama to yaushe ne yaushe ne tashin kiyama wai da kake faɗi ya bus cewa rasulullah ya muhammadu kenan Allah ya ce wa quluna mata hadal wa'd sukan ce wai yaushe ne wannan alƙawalin na kiyama da kake faɗi kake cewa za a mutu a je a yi lissahi yan aljanna su kai aljanna su shi daɗi hal abada yan wuta su shiga wuta su shiga balbalin bala'i hal abada su kafurewa to yaushe ne suke cewa za a sa su dai yaushe ne to za a yi in kuntum sadiqin in har abin da kuke faɗi na wuta da aljanna da gaske ne na lissahin da gaske ne to yaushe ne wai annabi ya gaya musu yaushe ne tashin kiyama tun ashe ba yau ba ake irin wannan kahurci ba yau ba tun kahurai na da suna nema yaushe ne mu namu na yanzu aikin kirkirarwa ce suke su waɗi yanzu ma sun waɗi yanzu ma sun ce vincent da samur za a yi tashin kiyama eh 25 yanzu sun waɗi ana cikin yanayin da suka waɗi 25 da wata saura kwana nawa goma ko yau sha biyar kwana tara ne ko eh sun ce sannan ne za a yi tashin kiyama duk ku shirya ƙarya kawai a ce ba yau ba ake tambaya annabi wannan bayani wai kuluna mata hadal wa'ad sukan ce wai yaushe ne wannan alƙawalin in kuntum sadiqin in hadda gaske suke in hadda gaske kuke sai Allah ya ce kul قل إنما العلم عند الله na'am وإنما أنا نذير مبين Allah ya ce ga ya musu ya rasulullah kul innamal ilmu indallah lalle ilimin tashin kiyama yana gurin Allah subhanahu wata'ala wa innama ana bari dai ni nadirun mubin mai bayyana galgadi ne zuwa gare ku sun tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam yaushe ne za a yi tashin kiyama ya sa'alunaka an sa'ati يسألونك ayyana عن الساعة mursaha أيان مرساها ya su fasarar aya da aya suna tambayar kawai tashin kiyama yaushe ne za a yi wani ya zo ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah mata sa'a yaushe ne tashin kiyama sai annabi ya kyale shi sai da aka jima annabi ya tambaya ce wane ne yake tambaya an sa'a tashin kiyama ya ce ana ya rasulullah ya ce ma da a adattala a mi ka mata tattali ko mutuwa ba tashin kiyama ba ko mutuwar ka yanzu mai kama ta tattali me yasa mutane ba su san mutuwa ai ba dan baka yarda ba zaka mutu ne kowa ya san zai mutu kuma kowa a zuciyar shi ya tabbata sai ya mutu to me yasa kuma ba mu san mutuwa Aisha tace kulluna na khaful maut dukkan mu ya rasulullah muna tsoron mutuwa inda hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yace wanda yake son gamuwa da ubangijin shi to Allah yana son gamuwa da shi wanda bai son gamuwa da ubangijin shi Allah baya son gamuwa da shi sai Aisha tace ya rasulullah kulluna nakhaful maut dukkanin mu tsoron mutuwa muke a ce ba wannan bane ba aiki mai kyau kai yanzu abin da yasa baka san mutuwa saboda baka san ba menene zaka kai makarar guzuri ne muke so guziri karancin guziri kullum so kake ka tattara ka tattara ka kara da don ka shiga aljanna in ka shiga aljanna ma ka samu matsayi matsayi babba kullum shi ne kake so baka shirya ba na ka je ka kai ɗan abin da kake da a yanzu shi ne kawai abin da ya sa kake tsoron mutuwa ko ba haka bane ba sannan kuma abubuwa ne guda biyar mun sha bayanin a nan wanda su ne mafatihul gaib wanda babu wanda ya san su sai Allah qaratun suratul luqman inna allaha indahu ilmu sa'a wa yunzilul ghaib wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun ma ta taksubu gadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut inna allaha alimul khabir wannan abubuwan guda biyar babu wani annabin da ya san su babu wani mala'ikan da ya san su Allah ya bar ma kanshi sani su kadai ne ake cewa mafatihul ghaib gaibi ne wannan sai Allah kaɗai ya san su su ku suna so annabi ya gaya musu mene wai yaushe ne tashin kiyama Allah ya ce gaya musu قل ni إنما mai bayani ne علمها kawai عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو gaya musu ilimin tashin kiyaman nan yana gurin ubangiji na babu wanda ya yaye sanin wannan ilimin sa'a sai shi Allah kaɗai ya san yaushe ne zai tashin kiyama ثقلت في السماوات والأرض shi ilimin لا تأتيكم إلا إلا بغتة ilimin tashin kiyama da an sa shi a hannun mutane ko da an sa sabubban shi in an yi kaza za a yi tashin kiyama ko da an yi wani abu kamar yadda kafirai suka ce Allah iya da ɗa ma'azallah can a bakin su kai wata ran wani ba ya buge ba dan Allah ya ce a yi tashin kiyama eh ka fito baka baka da komi ka dinga cewa yau za a yi bala'i ba abu bala'in da za a yi rayuwa ce kawai haka za a ta yi ko a busa ta kaza kaza da sauransu to wannan kenan Allah subhanahu wata'ala ya ce da ya gaya mu cewa babu wanda ya san wannan tashin kiyama sai shi sai ce falan mara auhu zulfatan فلما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا na'am وقيل هذا الذي كنتم به تدعون Allah ya ce falan mara auhu zulfatan lokacin da suka gan shi ya kusanto lokacin da suka gan shi ya kusanto si'at wujuhul ladina kafaru ai huskokin waɗanda suka kafirce Yesu munana wakila akan ce musu hadal ladhi kuntum bihi tad'un wannan abun shine wanda kuke kira ya zo muku an gane fasara ko to mu komo baya falan ma ra'awu zulfatan wane ne suka gani azabal Allah saboda azaba al'azab shi muzakkar ne da larabci da hausa ne ake cewa azaba a dauke ta mace eh azaba azab ana daukar shi muzakkar da larabci falan ma ra'awu lokacin da suka ganta ita azabai ga ta nan ta huto ga ta nan turmuzizi an yi lissahi in wuta za su ta yi wuta Allah ya ce si a tuwujuhun ladina kafaru Allah ya fassara mana wani guri yau matabbiyar da wujuhun وتبيض وجوه وتسود وجوه ranar da wasu huskoki za su yi faritar wasu huskoki kuma su yi baki kirin to ka gani a nan huskokin waɗanda suka kafurta su ne za su yi baki kirin saboda sun ga azabar Allah فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم waɗanda huskokinsu suka yi baƙaƙirin aka fartun ba da imani ko aka ce musu shin kafircewa kuka yi bayan kun yi imani kowa a cikin cikin uwanshi ya yi alkawali in ya huto ba zai bauta ma kowa ba sai Allah وإذا أخذ ربك من أجل.
بني آدم من ظهورهم ذر- من ذر- من ظهورهم zuriyar ذريتهم ذريتهم أشهد wa ashhadu an la وأشهدوا ilaha على أنفسهم ألست بربكم قالوا قالوا بلى.
بلى wannan kuma wannan kamun a halici dan adam ne kamun ya zo cikin cikin uwanshi Allah subhanahu wata'ala ya tattara mu mu duka tun muna cikin kiyashin zarra kamar kwaya Allah ya tambaye mu gaba ɗaya ba ni bane ubangijinku wasu daga cikin mu suka ce i bala anta rabbuna wasu suka yi shiru wata ruwaya take wanda suka yi shiru sune za su kafirce wanda suka ce bala anta rabbuna sune za su shiga ruwayoyi ne daban-daban Allahu alam bi sihhati hadal hadith wannan ranar da wasu za su yi huska su ta yi bakin ciki da yi bakin kirin a ce musu a kafartun ba da imanikum kun kafirce ne bayan kun yi imani to ku ɗanɗani azaba فذوقوا العذاب بما ka كنتم gani ku ɗanɗani تكفرون azabar Allah da abin da ko zamanto kuna kafircewa su kuma wanda fuskokinsu suka yi fari to su wannan suna cikin rahama ta Allah وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله na'am هم فيها خالدون Allahu akbar Allah ta mu cikin su amma wanda suka fuskokinsu suka yi fari fat suna cikin tausayi da rahamar Allah shine aljannan Allah hum fiha khalidun suna dawwama hal abadin abada a cikin aljanna wannan kenan kaga Allah ya ce wakila hada alladhi kuntum bihi tad'un akan ce musu ai wannan abun azabar kenan ko shine kuke kira tun a duniya yaushe ne suke kira kahuran makka ba sun ce ba allahumma in kana hada huwa alhaqqu min indik وإذ قالوا اللهم أتشكر.
إن كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم kuma akwai wata magana hallar suka ce rabbana ajillana kittana yau kabla yawmul hisab kaga duk wannan maganganu ne suka yi wai a kawo musu azabai to shine anan karecin wannan aya za a ce to wannan abinda kuke cewa ne a kawo muku gashi nan gurin suka ce ya ubangiji in kana hada huwal haqqu min indik wannan abin da Muhammad yake kira inda gaske ne za a yi lissahin wannan to ya ubangiji haka suka ce mene min indik fa'amdir alaihi fa'amdir alaina hijara a kawo mu azabar abin mu ruwan duwal wasu na wuta in har da gaske ne a mu azabai a gani wannan musiba ce sun haɗo da magana ko kuma hallo wani wuri kace rabbana rabbana ajillana qittana qabla yawmil hisab ya Allah a gaggauta mu azabar mu kamun ranar lissahi suke ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya gaggauta musu azabar kamun ranar kiyama kaga wannan tambayoyin da suka yi suna nan a rubuce kuma Allah ya ba su amsa a ƙarecin wannan aya aka ce hadal ladhi kuntum bihi tattaqun wannan abin da kuka tambaya to shine wanda kuke kira kuna tambaye shi tun a lahira gashi nan yanzu ya zo muku sai mai Allah ya ce kul ar'aytum قل رأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا
na'am فمن يجير الكافرين من عذاب أليم qul huwa ar-rahmanu قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين
Kul ar'aitum in ahlakani Allah gaya musu dai ya Rasulullah shin kuna gani in ahlakani Allah in Allah ya amshi rayuwata annabi ne yake gaya ma kafirai in Allah ya kashe ni, ya amshi rayuwata wa mamma iya da ni da waɗanda muke tare da su aw rahimana ko Allah ya ji kanmu ya ji tausayin mu to wai fa man yujiril kafirin min adabin alim wane ne ya isa ya kauda kahurai daga azabar da Allah ya ce zai musu babu
akwai wanda ya isa Allah ya ce zai maka azaba shi ya zo ya ce ba a maka azaba akwai wanda ya isa Allah ya ce ma mala'ika ya kashe ka shi ya yi tsaye ce kai kalka bige shi wane shi faman yujirul kafirin min azabin alim wa ya isa ya kaudar da kafirai daga azaba mai radadi ai babu wani makhluqi da Allah ya ce ayi shi yazo ya ce kalali bai isa ba kowa ne ne shi babu kuma makhluqin da Allah ya ce kal ayi shi yazo a ce ya ce ayi duk surutai ne duk zance ne duk neman kuɗi ne a duniya neman huska ne neman kuɗi ne neman kaza ne a duniya ka samu jama'a ka samu kuɗi ka yi kaza ka yi kaza hum mai ɗauka ta zo ta ɗauka randebu yau malkiyama kowa zai yi bayani kai lahirar maza za ta yi baki irin furcin da maza da mata suke ma Allah suna ta'addi akan Allah subhanahu wataala lalle randebu yau malkiyama waye isa ya ce ya hana azabar Allah subhanahu wataala قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل يا موسى يا رسول الله هو الرحمن شيني الله الرحمن آمنا به مودة من إيماني دش وعليه توكلنا kuma gare shi muka dogara fata ta'alamuna man huwa fi dalalin mubin za ku san insha Allah wane ne yake kan bata mabayyani cikin mu da ku wa inna aw وإنا iyyakum أو إياكم لفي إلى لا هدى ضلال.
أو في ضلال مبين ku duba ku ga wata irin hudu ba wa inna au iyakum ko mu ko ku ɗaya dai yana kan shari'a eh ku ji magana ko mu ko ku wa inna au iyakum la ala hudan ai ko ko da yaushe aka gama akai rikici ɗaya yana kan gaskiya ɗaya yana kan bata ko to ga ya musu annabi wa inna ko mu au iyakum ko ku la ala hudan ɗaya yana kan shari'a amma mu ko kuma fi dalalin mubin ko kuma iyakan bata mabayyani wannan haka ne an gane ko sai ya ce ƙulhuwar rahman shine ar-rahman Allah ya sa ma kanshi suna daga cikin sunayen shi tsarkakakku ya ce shi sifa shi ce ar-rahman mai tausayi mai- mai mai- mai rahama mai ba kowa ya ba kahuri ya ba mumuni annabi ya ce arrahimuna yarhamuhumur rahman masu tausayi su taimaka ma yan uwansu shi mai rahamar gaba daya rankatakaf shi yake tausayin su ya taimaka musu sai annabi ya ce irhamu man fil ard ku taimaka ma wanda suke bisa huskar kasa kuke tare da su yarhamu kun man fil sama wanda yake sama shi ma zai ji kanku ya taimaka muku mu dai shine Allah amanna bihi mun yi imani da shi imanin wannan muka da muka yi da shi shi yasa rasulullahi yace mu ɗan uwan shi ne kun san hadisin ko annabi sallallahu alaihi wasallam iya kwalla aka ce ya rasulullahi me yasa kake kuka yace kai to ban ga ɗan uwana ba sahabbai suka ce ya rasulullah mu ne ɗan uwanka sahabbanka yace a'a ku sahabbai na ne abokan na ne ɗan uwana wasu ne za su zo bayana ba su taɓa gani na ba kuma su gaskata ni su ne ‘yan uwan shi Allah ta muna cikin ‘yan uwan shi ya ce wa alaihi tawakkal na gare shi muka dogara dogaro iri biyu ne a musulunci akwai tawakkul da tawakul wanda in zaka rubuta tawakul sai ka sa alif ɗin a gaban wawu shi tawakkul shine ake so musulmi yayi itiqad ala Allah ma ahad bil asbab dogara ga Allah tare da kama sababin abu tawakul kuma dogara ga Allah ba tare da ka kama sababin komi ba shi ba a so musulmi yayi wannan ana so ka yi tawakkul wani ya zo da dabbar shi a kowa masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah in tsarme ta in dogara ga Allah ko ko kawai in sake ta in dogara ga Allah annabi ta ilha wa tawakkul tsarme ta tukwana ka dogara ga Allah kenan tsarme tan da yi ba shi waje hana a sake ta amma sababi ne ya kama kuma ya dogara ga Allah subhanahu wa ta'ala fasa ta'alamuna man huwa fi dalalin mubin sannu za ku ga za ku sani wane ne yake cikin bata mabayyane na'am qul ara'aytum in قل رأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين
qul ga ya musu ya rasulullah in asbaha ma'ukum gaura idan ruwanku yayi nisa ya tahi faman ya atikum bi ma'in ma'in wane ne ya isa ya kawo ya bubbugo muku da wani ruwa kaga riyoji da muke yi muna hudo ruwa Allah subhanahu wataala shi ya ga dama yin mu ruwan sama mu yi abu ya shayar da gonakanmu mu dauka mu yi abin da muke so kuma sauran sai ya shiga cikin ƙasa Allah ya taske mu mu shi a can a take in muna so mu yi rijiya kuma mu dauko mu dinga sha kun ji tsarin ko to sai in Allah subhanahu wata'ala ya sa wannan wanda ya kasar ya tahi ya tahi ya tahi waye isa ya zo ya tattago shi sai ku yi ta rami ku yi metar ko dubu kuke so in Allah ya tahi da shi da kasar babu shi babu wanda ya isa ya dago shi ku dauko ruwa ku sha wannan shine gauran din nan qul ga ya musu ara'aytum ku bani labari in asbaha ma'ukum gauran in ruwan ku ya zamanto mane sanci faman ya'tikum bima'in ma'in wa ya isa ya bubbugo muku da shi har ku dauka ku yi amfani wannan aya aya ta 30 ita ce karshen wannan sura mai albarka nan muka kawo karshen ta Allah muna roƙon shi abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan abinda muka yi kuskure kuma Allah ya yahe mana kuma Allah ya ga- ya ya sa wannan karatun wannan sura ya zamanto sababi daga sabubban da za su kai mu aljanna kai tsaye za mu shiga sura ta gaba wanda ake ce ma suratul qalam suratul qalam sura ce mai aya makkiya sannan kuma tana da aya 52 Allah subhanahu wata'ala ya ce mi na'am سورة نون مكية واثنتان وخمسون آية na'am بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم Allah subhanahu wata'ala ya bude mana wannan sura da ɗaya daga cikin harfa na huruful hijaiya nun harafi ne daga cikin harfa 28 na larabci kama alifun ba'un ta'un ta'un hal akai nunun mimun ko to ɗaya ne daga cikin haruffa kawai Allah ya ɗora shi ya ce nun waye isa ya fassara wannan harafi ne shi kaɗai kawai aka ce nun fassara shi za ka yi ka ce Allahu a'lam bi muradihi ne Allah kaɗai ya san abin da yake nihi da wannan harafin na nun a cikin wannan aya suratul qalam kenan da nun ta fara idan ka duba akwai surorin da suka bada da harafi guda kamar wannan nun ko kuma ha sad kaga sad ita ma ta fara da harafi guda ko kuma qaf qaf ita ma ta fara da harafi guda to akwai surorin kuma da Allah ya sa da harafi biyu suka fara kamar mine hayami ta fara da ha da mim shikenan kawai harafi ne ka gani akwai wanda suka fara da harafi uku
alif lam mim kaga ne harfa ne kawai Allah ya jera abin shi babu wanda ya sai fassara ma wannan harfa da Allah ya jera a cikin warkon surori haka Allah ya jejjera su da komai harafi nawa ma misali kaf kaf harafi nawa ta wara da shi kaf ha ya قاف نعم.
عين صاد harafi nawa ta wara da shi biyar ne harafi biyar ta fara da shi to haka suke kawai idan ka zo tafsirin wannan kubutar kanka shine ka ce Allahu alam bi muradihi Allah shi kadai ya san abin da yake ni da wannan harfa dan an faɗa abubuwa da yawa wasu ce sunayen mala'iku ne wasu ce sunayen annabi ne wasu ce kaza sunayen Allah ne shi dai haƙiƙanin abu sai Allah sai Allah ya yi rantsuwa ya ce wal kalami wa ma yasturun ina rantsuwa da alƙalami da abin da yake rubutawa alƙalami Allah ya rantsuwa da shi abin da za ku gane a nan Allah yana rantsuwa da abin da ya ga dama ba don komi ba don nuna mahimmancin abin amma kai mutum ba a baka damar ka rantse da komi ba sai da Allah harfa na larabci guda uku wawun ta'un ba'un ko ka ce billahi ko ka ce wallahi ko ka ce tallahi eh wani ya ta kamo shi ba ta yake ma wallahi tallahi billahi duk yake masu uku kenan a nan gurin ana karantar da mu cewa babu wanda ya isa a yi rantsuwa da shi sai Allah annabi ya ce man kana halikan falyakhliq billah wa illa falyasmut duk wanda rantsuwa ta kama shi to ya rantse da Allah ko yaushe ba ka rantsewa da komi duk abin da zaka rantse da shi bawan Allah ne halittar shi aka yi ya za ka yi ka rantse da abokinka na halitta takwaran kwada kwandon gajimare ba
takwaran kwada ba bai wa Allah ba ba Allah bai halitta ta so ya za ka yi ka rantse da takwaran kwada ka gani rantsewa da abu shine take nuna cewa wannan abun babu wanda ya yi shi daraja a wurinka ba za ka rantse ba da babanka ba za ka rantse ba da uwarka ba za ka rantse ba da komi sai da Allah ko annabi ko mala'ika subhanahu wata'ala ba za ka rantse ba da mala'ika babu rantsuwa man kana khalifan falyahlif billah wanda rantsuwa ta kama shi in ji annabi sallallahu alaihi wasallam to da Allah kaɗai zai rantse to a nan gurin Allah da yace mana nun sai yace wal qalami ya rantse da alƙalami subhanallah akan malaman tafsiri bisa wannan rantsuwai suna da fassara guda biyu fassara ta farko alƙalam ɗin wannan shine alƙalamin kudura alƙalamin kudura shine wanda Allah ya halitta dan hadisi ya zo ingantacce wani wuri sun ce hadisun hasanu ne to shi hadisin wannan da ya zo ne an abirayya daga ubada a haddata ni walid bin ubada al-sami qala da ani abi hina hadarahu al-maut fa qala inni sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul shi sabin da yake bada eh dan nashi da yake bada hadisin wannan lo ya kusa mutuwa yace yake gaya ma dan shi ilimi ne yake ba shi labari yace naji rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna awwal ma khalaqa Allah al-qalam farkon abinda Allah ya halitta shine alƙalami da Allah ya halitta alƙalami fa qala lahu sai ya ce mishi uktub rubuta fa qala ya rabu ma da aktub sai alƙalami ya ce ya Allah ya ubangiji na me zan rubuta da ya ce ma da aktub sai Allah ya ce mai uktubul qadar rubuta duk ƙadarar da nake so ta abku wa ma huwa ka'inun ilal abad da abin da zai abko hal abada alƙalmi ya fara rubutawa duk ya rubuta ƙaddara gaba ɗaya za a yi kaza za a yi kaza kuma in ya ɗauki kai kaɗai sai ya rubuce rayuwarka gaba ɗaya ranka ta kama tun daga aihuwarka har mutuwarka da abin da zaka ci da abin da zaka sha da yawon da zaka yi da iskar da zaka shaka da garin da zaka je da komi da komi da arzikin da zaka samu sai ya rubuce ka da belo zaka samu abun hawanka ko moto ko inji ko mota zaka mallaki jirgi ko a diddige zaka ida rayuwarka ka duk alƙalami ya rubuta komi ranka ta kafa ya rubuta duniya gaba ɗaya yadda za ta yi kuma lauhin mahafuzin wannan babu mai itila zuwa gare shi sai shi Allah subhanahu wata'ala kuma Allah ya tabbatar da abin da ya ga dama ya shafe abin da ya ga dama shi yasa dan ka kuyi mamaki in an ce ka dinga kaza za ka yi kaza rasulullah ya faɗi ka yawaita ziyara tana ƙara maka sadar da zumunci yana ƙara ma kwananka hadisi ne ingantacce ka dinga sadar da zumunci to waye sai ya leko lahul mafuzin Allah yake wa yuthabbit ko yamu ma yasha ma yasha wa yuthabbit Allah yake shahi abin da ya ga dama a wancan lahul mafuzin kuma ya tabbatar da abin da ya ga dama kai baka sani ba saboda haka ai ta'addu'a kuma a dinga sadar da zumunci to haka al'amari yake malaman tafsiri na farko suka ce wani hadisi na ce rawahu hakim fi sahi anan bada abinda farko abinda Allah ya halitta shine alƙalami kuma ya kai darajar Allah ya nuna mu muhimmancin shi na shi sa Allah ya yi rantsuwa da shi magana ta biyu suka ce a'a kullu qalamin alladhi naktubu bihi Allah yana rantsuwa da dukkan alƙalamin da muke rubutu da shi dukkan alƙalamin da kai da ke da musulmi ne ko kawure ne ya yi rubutu da shi da shi ake ba wancan alkalamin ba haka wasu malamai suka ce me yasa kuka ce saboda wannan saboda suka ce don nuna mahimmancin ilimi kenan kamar allah ya yi rantsuwa ne da ilimi na a tashi a nemi ilimi ba zama ba za a yi bambara kwai ba ilimi musulmi su tashi su nemi ilimi kowanne ne ilimin komi ilimin addini ya zama to shi ne a gaba amma ka tashi ka nemi ilimin komi ilimin duniya ka nema Allah subhanahu wataala ya zama ya kusa ya sanya ka kai ne sababin da zaka kirkiro wani abu misali ya zama to sauki ne ga al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu wanda ya kirkiro belo ba ilimi bane ba ai Allah ya sa shi dan ya zama sauki ne ga al'umma wanda ya kirkiro mota zaka ga kahuri ya kirkiro abin da ko musulmi suke amfani da shi ilimi ne a tashi kawai a nemi ilimi kan mu bar iran mu kan mu bar kawunan mu da jahilci a'a a tashi a nemi ilimi in zaka yi abu ka tsaya ka zama kwararre ka zama mahiru akan abun wannan kai ilimi yanzu in kana so ka san teknoloji ta karshe ta duniya ka dinga shiga google kana tambaya eh karshen teknoloji menene aka yi ba mu yi bayanin kwanaki ba an ce za a kirkiro mota da abubuwan da za su dinga aiken abu ba tare da ba tare da mota ba wani inji ne har sun gwada irin shi kamar wani tano ne da lamba yanzu wannan misali wannan laifi ina so in aika shi makka ko amurka ko wata kasa sai in sa shi cikin abin sai na lambar mutumin suka ce sun yi tunani sun gano ko menene akwai shi a cikin iska akwai substance ɗin shi in na danna can sai ya ji ana abin nashi shi ma irin wannan yana ƙara in ya danna kenan yayi reservoir wuf sai abin ya bayyana haka suke so su a dan mota da jirgi wanda ba matuki wannan tuni an wuce da sanin su na a a kamar shi
to to mu je to mu je ka aika ce na rezo ya bace a gaskiya mutum ba zai raba a aika shi ko sai kirkiro zai ka ta yi a rasa rezo ko kuma shi can da ya ba konakte ko kuma an yi kufir ka fata tattaruwa ba za a yi musiba ce wannan wannan ba mutum ba zai ra'a a aika ya mallake a hanya ko to ala kullu hal da a nemi ilimi ilimi dole ne a tashi a nemi ilimi an gane da kyau ko kuma ka tsaya iya musulmi so ake su tsaya ci ilimin kowane irin ilimi ne ka tsaya amma ba ilimin sata ba ba ba ilimin na haramu ba a ka tsaya ka nemi ilimi na halal kar ka tsaya ba- ba- ba- baka da ilimi kai kawai a a hotiho a baya wal kalami yace ina rantsuwa da alkalami wa ma yasturun da abin da suke rubutawa menene suke rubutawa malamai suka ce ma taktubuhul mala'ikatu min al'amal abinda mala'iku suke rubutawa na daga ayyukan bayi ayyuka na kirki ne ko na sharri ne kai mala'iku suna nan suna rubutawa Allah ya ce wa inna alaikum kiraman hafizin katibin ya'lamuna ya'lamuna ma taf'alun ka gani wa inna alaikum lahafizin a tare da kowa akwai mala'ikun da suke kiyaye dukkan ayyukansu masu daraja masu kiyayewa sun keɓance abin nan kuma ya sun san abin da suke rubutawa mala'ikun da suka yi litinin talata laraba da alhamis su kai ma allah raskwana aikinka alhamis juma'a subdu ladi litinin hallau akai shi yasa ake so ka dinga azumin litinin da ran alhamis ko da yaushe za a kai aikinka a kai aikinka kana azumi ranar fasasun da sarki kenan ranar da za a kai aikinka kaga wannan mala'ikun da abin da suke rubutawa darajar su ta kai Allah ya ba su daraja hal Allah ya rantsuwa da su wannan kenan wa ma yasturun to magana ta biyu ce amma ya katubuhun nasu ayyan kana abinda mutane suke rubutawa ne na kowane irin abu da kake rubutawa don wannan abin da ka rubuta sai Allah ya maka lissafi da shi in alkhairi ne ka samu ka shiga aljanna in sharri ne ka rubuta ka samu ka shiga aljanna rubutu ilimi neman karatu babban abu ne dai a takaice horkon ayar da ta sabko a ƙur'ani ikra ikratu ikratu jibrilu horkon zawar shi gurin rasulullah horkon magana da ya mishi ta yi mishi ikra اقرأ باسم ربك الذي خلق ikratu ikratu خلق الإنسان أقرأ.
من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم allama al-insana الإنسان ما لم يعلم annabi jibri annabi ya zama annabi da wannan kalmar sallallahu ikra shikenan ya zama annabi ba ma'aiki ba ya zama annabi da ikra ya aka ya zama ma'aiki ya ayyuhal mudaththir qum يا أيها المدثر to ka gani yanzu aike ne قم فانذر shi ta shi kai wa'azi وربك أشي- فكبر
تو وثيابك فطهر والرجز والرجز فهجر wala tamnun ولا تمنن تستكبر ولربika ولربك فاصبر wannan kuma ayoyin suka sa annabi ya zama ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi an gane can ta aka yi mishi ikra ikra to to annabi ne wannan kuma ta aka yi kum fa anzir kenan aike ne ya zama rasul da kum fa anzir ya zama ma'aiki da ikra don ba kowane annabi ba yake ma'aiki amma kowane ma'aiki annabi ne kwarai kwarai kwarai an fahimta da kyau ko akwai shikal kaɗan sai ka lura da kyau duk ma'aiki annabi ne amma ba dukkan annaba ba ne suke ma'aika amma kuma kowanne kira yake zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wannan kenan ilimi yana da mahimmanci a cikin rayuwar al'umma malaman da suka ce ana nihin allon kudura kenan mala'iku da suke rubutawa wanda suka ce a a kowane eh, alkalami ne kenan saboda abin da aka rubuta na alkalamin wannan Allah subhanahu wataala zai maka lissafi shi baka yi ba sata ba ka rubuta ba sata ba ka rubuta ba zage-zage ba ka rubuta ba a je a bole a more a ji daɗi ba ka rubuta ba duk wani iskanci duk wata ƙungiya da take kira zuwa ga ba daidai ba kai ne mai rubutunta ka rubuta kai ne sekretar to sekretar ku yi hankali gaskiya ne duk abin da za ku rubuta ku san ku samu lada a kai shi kuma mala'iku kana rubutawa ana rubuta maka ba ka rubuta ba wani abu da za a je a yi cuta ne a'a kana rubutawa su ma suna rubuta maka ورسلنا An fahimta ko?
لديهم يكتبون Ma- ma'aikanmu suna nan suna rubuta sai Allah ya ce da yake nun wal qalami wa ma yasturun ma anta ma ما anta أنت بنعمة ربك بمجنون ma anta bi ni'imati rabbika bi majnun idan suka zagi annabi kafurai ko suka gaya ma rasulullahi bakal magana Allah yake maida musu Allah yake maida musu magana da suka gaya ma annabi to me ya kawo wannan ma anta bi ni'imati rabbika bi majnun su ne suka ce ya ayyuhal ladhi nuzila alayhi وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر نعم.
إنك لمجنون subhanallah لو ما تاتينا بالملائكة إن كنتم صادقين ku duba magana da suka gaya ma rasulullah wai ya ayyu allazi nuzila alaihi dhikr ya kai wannan da kake cewa an an sabko maka alqur'ani wani ne yace an sabko mai alqur'ani manzo Allah sallallahu sai suka ce innaka lamajnun lalle kai mahaukaci ne can a bakin su alaihi wasallam gaskiya subhanallah kaga wannan magana in ba qur'ani bace ba zan mu faɗe ta ba to Allah ne ya faɗi mu mu- yana ba mu labarin abubuwan da suke faɗi ya ayyu alladhina zila alayhi dhikr innaka la majnun law ma ta'tina bil malaika Mm.
suka ce to wai inda gaske kake me yasa baka zo mu mu ba da mala'iku mu gan su kiri-kiri mala'ikun in kunta min sadiqin in had abin da kake faɗi na cewa akwai aljanna akwai wuta da gaske ne zo da mala'ika iya biye da kai in ka ce jama'a ku bi Allah zai sa ku wuta idan ba ku bi shi ba mala'ika ce eh haka nan ne ku sani wai yana biye da shi suka ce mahaukaci ne kai to Allah ya maida musu amsa ma anta bi ni'imati rabbika bi majnun da ni'ima wannan da Allah ya ma ta annabtaka ni'imar da Allah ya yi ma ta manzanci kai ba mahaukaci bane Allahu akbar kaga wanda ya tsare mai hadan wane ne subhanahu wata'ala ma anta bi ni'imati rabbika bi majnun wa inna laka la ajran ghayra mamnun kuma lalle kana da lada ghayra mamnun ba a mai yankewa ba mamnun ghayra maqtu ba a yanke shi ladan annabi hal rana ta kare hal a tashi tashin kiyama ana kai mishi lada kullum safiya ta bude har ta wada kullum ana kai ma rasulullahi lada domin duk wanda ya yi aiki a kan annabi sallallahu alaihi wasallam da ya faɗi a yi kaza kai abin to annabi yana da ladanka ko ba haka bane haka malami da ya karanta ya karantar da al'umma har ya mutu ana kai mai lada haka wanda ya gina aji na karatu misali ko ya sayi littattafai ya raba ma almajirai suka yi karatu ko ya gina rijiya duka wanda yake ce masa da ƙasar jariya iya cikin kabarin shi ana kai mai ladan haka zunubi ma lokacin da 'yan shi'a suke zagin annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da 'yan shi'a suke zagin abubakar da usman da umar an zo an tambayi aisha aka ce mata wannan mutane suna zagin babanki abubakar suna zagin umar suna zagin usman kun sa abin da ta ce aisha ce ta yi yaya za mu yi idan allah bai so ba wannan mutanen ladansu ya yanke don sun mutu ko ba ku fahimci magana Allah ne bai yarda ba abubakar dan ya mutu a ce ladan shi ya yanki su yi ta zagi su ku ana kai musu lada su yi ta zagin umar ana zuba ma umar lada su yi ta zagin usman usman ana zuba mushi lada Allah bai yarda ba dan su mutu ladan su ya yanki إلا الذين تقول لا.
آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون waɗanda suka yi imani suka yi aiki managarci suna da ladansu ba abin yankewa ba ka gama munun kin wannan gairu makato ba abin yankewa ba malaman tafsiri suka ce saboda ibnu kafir ne akwai wani wanda ya aiko tambaya wai da wani littafi muke tafsiri muna babban littafin da muke bi shine ibnu kafir gaskiya ne da ibn kafir muke tafsiri kuma muna bincike tafsirai da dama Allah ya taimake mu gaba daya mamnun kin wannan kuma laysa alaihi man ladan su ba a wanda ake ma kwarkwara bane ka san me kwarkwara kamar ka ba mutum abu kuma ka zo ka wadi a cikin jama'a goli kamar mutum ya tsayo riga mai kyau yana jin daɗi kai kai kai ka ba shi rigar sai ka yi abin da za- mutane zai san kai ka ba shi wannan rigar sha sha ya auto ana cikin ya ba shi wanda jika ka zane sai ta ba a kasuwar kaga gori ne duk jin daɗin nashi ya koma sai ka huta ka ba shi abin shi
gari ni ma yau ka yi tuk yanki ko to gori bai yi da daɗi ummi ya maka kyale ma Allah kai dai ba ka ba shi ba ka cika ladanka to ladan da za a ba su ba Allah baya musu gori ranar kiyama a'a sun tahi kenan da ladan su sai da malamai suka gaya muna gairu mamnun ai ya munnu bai ba ya da ta- kwarkwara ba ya da gori a cikin wannan wannan ladan sai Allah ya ce wa innaka وإنك لعلى خلق عظيم kuma lalle kai ya rasulullah kana kan hali kyaukyawa nagartacce ingatacce saboda kai kai kira zuwa tauhidin Allah an tambayi Aisha radiyallahu anha wai yaya ne halin annabi tace khuluquhu alquran duk mai son ya san halin alquran ikra alquran ka karanta alqurani shine halin annabi ai duk abinda alqurani yace kal ayi to annabi ya hannu duk abinda alqurani yace ayi to annabi ya yi shi in kana so ka san halin annabi karanta qur'ani ka zo ne ka cika ayyuka waɗanda suke ingatattu hadisi ingatacce yake cewa inna ma bu'istu li utammima salihal akhlaq ni an aiko ni hadisi sahih an aiko ni in cika ayyuka ingantattu nagartattu annabawan da suka wuce aiki ne mai kyau ingatacce sun yi komi da komi cikai shi shine rasulullah shi yasa aka ce mishi khatimul nabi'in ما كان محمد نبا أحد من رجالكم
na'am ولكن رسول الله وخاتم النبي annabi sallallahu alaihi wasallama bai yadda da a cikin sahabbai a cikin mazajen ku yace a a kawai rasulullahi ne ma'aikin Allah ne wa khatimun nabiyyin kuma cikamakin annabawa shine wani malami ya bada bayani cewa kaman annabawan da suka huce kamar gini ne misali an gina wannan masallaci sai aka bar wani guri a nan wani katon guri ba a rige shi ba masallaci ya yi kyau kowa ya zo ka wannan gini masallaci ya yi kyau masha Allah amma wannan kofar da an liƙe ta za ta iya barin ruwa za ta iya barin sabro za ta iya barin balle sabro la haula wala quwwata illa billah ka gani duk musiba ce ko to annabi sai ya zo ya rije ta kenan komi ya kammala ya zo ne ya cika kenan a yanzu babu wanda zai hutu ya ce mu an aiko shi damu ya ce mutum talatin za su mutu su ce su annabawa ne Eh, shi dujal a cewa zai shi Allah ne su wannan za su mutu su ce annaba ne tun daga musailama tun a zamanin shi aka fara ya fito ce shi ma annabi ne to annabi da ya zo ya cike wannan gurin a yanzu babu wani annabin da babu mutumin da ya so ya zo ya ce shi annabi ne ana mishi wahayi sai mu ce ƙarya kake annabi shine hatimun nabiyyin wa imamul mursalin cikamakin annabawa shugaban ma'aika babu wani wanda ake ma wahayi bayan annabi sallallahu alaihi wasallama babu wani wanda zai ga wani abu a mafarki ya zo ya dora mu shi mu yarda mu ce addini ne tun zamanin annabi al-yawma akmaltu lakum dinakum اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا
tun ranar da wannan aya ta farko babu wani abu da zai kirkiro daga baya ya ce addini ne imam malik yana ba da karatu a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama yace ranar da ayar wannan ta sabko ran- wanda bai zama to ba addini abinda bai zama to ba addini kamun wannan aya ba bai iya zama towa addini bayan wannan aya an lura da kyau ko to lokaci yayi anan za mu tsaya abinda muka yi daidai Allah ba mu ladan gaba daya abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana da Allah muna roƙon ka dan girman ta ta da iyawa ka dan kai ka sani mu sani ba ya Allah ka sanya wannan karatu ya zama sababin shigan mu aljanna gaba daya ya Allah ka gafarta mana ka gafarta mu uwayenmu ya Allah ka gafarta mana ka gafarta mu uwayenmu ya Allah wanda ba su da lafiya daga cikin mu Allah ka ba su lafiya masu neman aure Allah ka ba su masu neman jari Allah ka ba su ya Allah muna roƙon ka sabko mu zaman lafiya a kasashen mu da kasashen musulmi ya Allah ka hada kan musulmi gabaki daya ya rahmatika ya arhamar rahimin masu taimaka ma addinin ka Allah ka lullumka musu dukiyar su rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin